to bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yawa wannan wanda suka gabata abubuwa da suka gabata guda shidda mushkiloli ne na mazaje wanda ya kamata a ce an gyara su kamar yadda muka yi bayani malam ya kasa littafin kashi biyu bangare na farko mushkiloli na maza bangare na biyu mushkila ta mata mun fara da bangaren saboda galibiyan an saba idan za a yi wa'azi idan za a yi duk wasu mahadarorin da suka shafi zamantakewa ta aure ko dan wanda suke gudanar da wa'azukan da mahadarorin maza ne an yi rakaza a kan lahin mace an yi rakazawa a kan lahin mace ita kaɗai kullum ake ta kawo aibubbukan su saboda galibi masu gabatar da muhadarorin maza ne to mu sai muka fara da namu dan kai da ya zama na san kai mun fara da namu mun ji su sannan kuma su ma su gyara zaman su ji nasa ɗaya bayan ɗaya malam ce almushkilatul ula mushkila ta farko a samu mace ta asir jaujo dinkirul ma'ruf ta kasance tana saba ma mijinta kuma ba ta ganin abin da yake mata na alkhairi yace min ahammil asbab na daga cikin mafi mahimmancin sabubba allati yusabbibu ya hadisu ashiqaqu bainaz zawjaini wanda sababinta dalilin sa ake samun sabani tsakanin ma'aurata har ma wannan abin ya kai zuwa ga rabuwar aure a samu mace tana saba ma mijinta wata takallafa fi khidmati tana aza mishi abin da yake karni shi na hidima wa tuksiru shakawa min a'malil baiti tana yawan kawo kuka a cikin ayyukan da take na gida ni ce nake kaza ina yin kaza ina yin kaza tun sai in yi shara in yi wanke wanke in yi abinci in yi kaza tana ta yawan zano wannan abubuwan da take tsayuwa da su tana yawan kai kuka yace fa iza adatul amalu ta'affaqat minhu wa tadajjarat idan har ta bada aikin da yake kanta wajibin da yake kanta kuma sai ka same ta mai kashin hakuri ce tana ta yawan jaji wa hadha yaj'alu zawj wannan zai sanya miji cikin gajiya da kuma wahala kuma wannan ya sabbaba mishi kunci duk lokacin da ya zamana a cikin gida kanki zamana duk lokacin da miji ya zo gida jajan abubuwan da wahalhalun da kika ci karo da su zaki ta mishi kazakin nan ma sai da nayi kaza sai da nayi kaza sai da nayi kaza la ki bayyana mishi wahalhalun da kika sha saboda shi ma hutar da yayi waje wasu wahalhalun ne ya sha kenan ba yayi ba ya taho shi da nashi wahalhalun kuma ki ta zano mishi ke ma kin ci wahala a cikin gida yace inna ba'da nisa wasu daga cikin mata Allah shiryar da su ta kulu zan rika cewa inni lasu bi khalimatul lahu ni ai ba a kawo ni bauta ba ba an kawo ni dan maka hidima ba ba an kawo ni dan maka kaza ba wannan duka bai kamata ba a gare ta yace wa nas'alul mar'a su'alan zan mu tambayi mace nan wata tambaya guda man allazi yaqum bi kadamati zawjiki wa auladiki to wa kike so ya tashi ya ma mijinki hidima da yaran ki idan hakke ki rika cewa ba an kawo ni bane dan bauta ba an kawo bane dan maka hidima to idan ba haka bane wa kike so ya ma diyanki hidima da kuma shi mijin ala ta alimi yace biki san ba cewa anna za'a ciki da ciki biyayyar da zaki ma mijinki ta shigar da ke aljanna saba ma mijinki da zaki zai shigar da ke wuta ki saurara da kanki yake yar uwa musulma mace zuwa ga hadisin Hussein ibn Muhsin wanda yake cewa haddasa ni ammati amma ta yar uwa ma'ahina ta bani labari tace a taita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasu bukatu na wasu bukatu ya tsaka ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada sai yake cewa ai hazihi zati ba'ali yace wannan ma'abuciyar miji ce qultu na'am kada sai ce kai fa anta lahu tambayta ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ke wance wannan mace da kika zo waje na kina da miji tace eh haka ne ina da miji sai ce kai ka anta lahu yaya mu'amalar ki take da shi kada sai take cewa ma aruhu illa ma ajastu anhu bazan takaita mishi hidima ba sai abin da ya na kasa abin da bazan iya ba kawai shine bannin mishi kada sai tace sai annabi kada sai annabi ya ce mata fanzuri aina anti minhu to ki rika dubawa a wajen shi wani matsayi kike da yana yarda da ke yana yaba ki in an ambaci mata zai yaba matar shi ko kuma kushewa zai yi annabi ya ce ki duba wani matsayi kike tunanin zaki samu wajen mijinki inna ma huwa jannatuki wa naruki shine aljannaki shine wutarki haka annabi ya gaya mata hadisin sahihi a nasa'i shine mijin shi mijinki shine wutarki shine aljannaki na gaba kiwamatul rajul namiji ya kasance shi ke da shugabanci a cikin gida ya ce hikima ta Allah ta gudana da ya sarewa shi da yarda shi saboda rayuwar arme ta jejeje Allah sai ya kadarta ya kasance namiji shi ne shugaba na rayuwa namiji shi ne shugaba a cikin tahiyar gidan aure shi yake ja a tahi gaba wa ya fazu hamina tasaddu wa shi zai kiyaye gidan shi gami da rushewa da tsagewa da samun sabani wa hadal qa'idu huwa rajul wannan mai jagoranta shine namiji mu sani cewa bulaguro a tsarin musulunci bulaguro za a yi sai an samu wanda yake shine shugaban tahiya wanda duk abin da ya faɗa saboda gude ma sabani wannan ya ce kaza za a yi wannan ya ce kaza za a yi to ana kama hanya a ce wani kai ne shugabanmu na bulaguran nan in ana cikin tahiya an ce ga wani lokaci ya kamata mu zama da mu huta ko mu kwana nan ko mu tashi nan ko mu tsaya mu yi abinci a nan shi zai ba da doka kowa ya bi dabbobi da suke cikin daji wannan shine tsarin su tururuwa da suke tahiya cikin gidanta wannan shine tsarin su suna cikin tahiya raƙumma da suke tahiya babban raƙumi amma da shi yake da wuka da nama cikin tahiya inda ya ce a tsaya a nan gurin zaga gaba ɗayansu in ba na baka mamaki yadda makiyayi idan ya gama su ya tahiya shiga harka shi amma ya turu a tare zai tarda su ba su watse ba wannan tayinan wannan tayinan sun kai su ɗari ko ɗari biyu amma suna gama a guri ɗaya saboda magana guda ɗayansu suke bi guda ɗaya suke bi kuma Allah ya kadarta musu wannan a mu'amala su da mu ba san me suke ciya ba ya rayuwarsu suke tahiya rayuwarsu tsaf suke yi fiye sama yadda ta hita misali rayuwar da suke yi a cikin shugabanci ta fita misali babu mai keta dokar da wannan shugaban ya tsada don raƙuma wanda ya kasance ya karkace gani da abin da aka ɗora shugaban ya ɗora wasu za su je su karkato wannan wanda yake kawo ƙoƙarin ya ɓata musu tsari har ma sai an kai shi ga kashewa kuma sun yi ittifaki sun san babba sun san jagoransu wanda yake matsayin shine amana shi suke dora a matsayin shine jagora shine shugaba duk abin da ya tsaga ba wanda zai taka shi to haka wannan tsarin Allah da ya ma dabbobi wannan tsarin yan adam ma bai bar su haka kara zuba ba mu ma ya sa mana tsari yau in ɗaki kuke kwana a cikin wannan kinku a cikin kwanciyarku samari ne suna kwana cikin ɗakinsu na samari yan mata ne masalan ana kana da ɗiyanka guda biyu ko guda uku ɗiya mata suna da ɗakin da suke kwanciya ka ayyana musu wace ce shugaba wace ce wanda zaka ce ayi kaza ayi a bar kaza a bari dan an bar abin kara zube rikici za a yi tai in an bar abin kara zuba kowa zai iya kawo ra'ayin shi ba za a yi ittifaki akan ra'ayi ba za a zo kwanciya wannan ta ce karhe goma za a kwanta a kashe wuta kowa ya kwanta wata ce a ni aiki gare ne yana kai sha biyu a ni leson gare ne yana kai sha ɗaya amma idan guda ɗaya aka ɗora ta ce ita ce shugaba babansu ma'aihinsu ya ɗora musu tsari ya ɗora ma ‘ya'yan shi maza su ma ɗora musu tsari ko banni nan wane shi ne zai tafiyar da lamarin gidan duk abin da ya ce a yi shi za a yi to haka a cikin bulaguro ko tahiya za a yi wannan tsarin ko mutum biyu ne a ɗora ɗaya ya zama na shine shugaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu za su yi bulaguro ɗaya ya zama na shine shugaba kan a motsa to wane kai ne shugabanta kuma bisa cancanta ba wai da sa rai ba bisa cancanta za a dora shi shi ya cancanta shi ya dace duba da shekarun shi da girman shi da ilimin shi shi ya dace amma wannan shugabancin na tahiya sai a dora shi a tabbatar da shi cewa kai ne abin da zaka faɗa za a yi biyayya gare shi abin da kace shi za a bi ba don komai ba saboda kiyaye ma sabani musulunci ko ɗaya bai san a samu sabani bai so a rika kace na ce a rika hayaniya to musuluncin da ya bada wannan wanda rana ɗaya bulaguro ya haɗa ku na bis Allah ya ce a ɗora wanda yake shine shugaban tahiya to ta yaya wanda rayuwar zaman aure wanda har abada ne kullum ake tare har mutuka raba to wannan dole sai Allah ya zaɓi guda ɗaya ce wannan kai ne shugaba ba wai dan zaɓin ta bala kuma Allah sai ya dubi cancanta mun sani cewa ya gaya mana cewa mace mai na kasashen hankali ne da wai Allah ya zaɓi maza ya ba su jagoranci ya ce namiji shine jagora a gidan shi da kwai dalili da ya faɗa da kwai dalilin da ya sa namiji ya cancanci wannan na farko kamar yadda zan mutar da gashi na cikin ayat zai kawo ya ce wannan shugaban da jagora a cikin tafiya ta zamantakewar gidan aure shine namiji li'anna lahu al-qiwama 'ala al-mar'a shine shugaba akan mace kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' maza su ne jagorori akan mata su ne shugabanni akan mata to kaga da yake kadiyya ce ta a ce na ba wa na shugabanci wa na kai kuma ka mishi biyayya qur'ani ba cike yake da hikima cike yake da balaga tunda wannan abu ne wanda daga an ce wa na kai biyayya duk da mahalicin mu ne wa ba zai bari ba sai ya gaya ma mata menene sababi ba dan zabunta bane kawai nace maza su zama na su ne jagorori ba dan sa rai bane ba sai na gaya muku menene dalili sai an gaya muku me sababi sai ya ce saboda mi bi ma faddala Allah ba adahum ala ba kawai dan saboda ni na fifita su wannan shine babban dalili na farko mahalicin da ne yasa Allah ya ba su shugabanci yace ni na ga dama na ba su wannan jagoranci in dai ku kai mai imani ne kai kana da imani ka yarda da Allah ka ba za ka yi jayayya da abin da yanka ba ko da anan ya tsaya kadai wannan hujja kadai wannan hikima kadai ta wadata me yasa kuma ya fifita sun da yayi namiji ya yi mace cikar hankali ba dan zabanta ba haka ya ga dama haka ya tsara halittun shi ne ya ce bima an faƙo min amwalihim abu na biyu saboda abin da suke ciyatarwa na dukiyarsu shi ya ba da sadaki shi ya tanadi gidan da za a zamana shi yake kawo abin da za a ci shi zai kawo bukatunta Allah ya aza mushi wannan abubuwan to duba da wannan nauyin da na aza mushi shugaba dama shi ne kasance shi ne wanda zai wahalar da kanshi saboda talakawan shi su ji daɗi shi ma namiji a gidan shi shugaba ne wanda yake wahalar da kanshi saboda na ƙasa da shi su ji daɗi ita ce mata shi da yaran shi to duba da wannan abubuwan guda biyu in ji Allah shi yasa na bashi shugabanci kuma dole ne ku sallama kun mata yace wala tasqimul hayatu zawjiyya rayuwa ta aure zamantakewa ta aure ba za ta yi istiqama ba ta tahi daidai sai an tabbatar ma da namiji ce ne shine jagora yace wasu daga cikin mata wayayyu dan bariki za su rika tunani wanda yake na kuskure wahi musawatul rajul bil mar'a shine cewa namiji daidai yake da mace in an ce namiji daidai yake da mace tattari ta harur ruhani ha iya min ta'atihi ana nihin cewa ana nihin cewa karshe kwata kwata kada ta mishi biyayya ɗaya muke da kai a musulunci ai hadisi ya ce inna man nisa'u shaqaiqur rijali wannan wajen iba maza yace ƴan uwan mata ne maza daidai suke da mata kaga anan abinda annabi yake ne wajen ibada in kayi sallah ka cika ta kayi daidai an baka ladan ka cikakke ita ma haka za a bata ita ma shi ma namiji in yayi azumi yayi daidai ladan da za a washi babu fifiko a ce dan tana mace za a rage mata lada haka wannan hadisin yake ni to yace wannan hadisin da wannan nassin wasu yan bariki za su ribace shi su ce ai gashi an ce ɗaya muke da ku daidai muke da ku ba yadda za a yi kasani in maka biyayya da ni da kai ɗaya muke yace wa haza za amun batil wannan zargi ne wanda yake na banza rayawa ce wadda take ta banza wa fahamun maqalubu mummuna fahimta ce suka ma nassin ya ce fa musawatar mar'a bin ra'ajin da da'awatin za a fa a ce namiji daidai yake da mace da'awa ce ta ƙarya ta banza da'awa ce ta banza ko gwamnati da yake ɗaukan mata aiki da yake ɗaukan su an sanya man ya ɗauke su aikin likita ya ɗauke su kaza shi kanshi ya tabbatar da cewa wanda su a barikancen suke da'awa daidai suke ana da'awa daidai suke shi kanshi ya tabbatar ba daidai ba ne namiji aka ɗauke shi yana matsayin an sanya yana matsayin kwantarakciyar a har kullum in ba rashin lahiya bayyana wani abin da bayyana wani abin da zai gitto ya kawo ma gwamnatin nan wata asara amma idan mace take wani aiki take wani abu ko ministar ce matukar zata bari ta aihu to sai an yi wajen wata uku cir tana cikin kwanje ne matar ni ta mi ta jawo ma gwamnati ta jawo mishi kare tattalin arziki dole sai an ɗauko wani ya zo ya cike gibin ta a wannan bangaren to kaga anan kadai an samu na kasan da ba ɗaya bane da namiji duba da wannan ne ba Allah ya sa ya kadarta cewa mace bai dace ta yi shugabanci ba ba dan ya tsane ta ba dan ya rena hankalinta ba duba ga karancin hankali kuma ga wannan abubuwan da suke iya gittawa ga waccan matsala ta da muka zano cewa lokacin da take cikin jinin aihuwa lokacin da take cikin jinin haila tana cikin wani kunci ne da bakin rai da bacin rai to tana cikin wannan matsalar tana cikin wannan halin tana cikin haila za a zo a kira ta a ce taho wasu sun zo alƙalanci ta zo ta yi shari'a cikin wannan abun annabi kwa ya gaya mana cewa kada ɗayan ku yayi hukunci fitsari ma yana matsa da shi bayan gari yana matsa da shi yana tsananin jin yunwa duka wannan suna cikin abubuwan da alkali na musulunci juji na musulunci ya kamata a ce dole sai ya kiyaye su ana so zai hau teburin shi na shari'a yana mutafarrigul ba bayya cikin wasu matsaloli da komi ko matsala ta cikin gidan shi ta famin shi a gidan shi an bata mishi rai yana cikin kunci da bacin rai a ran nan shari'a a musulunci ta ba shi damar ya ajiye ce yau kawai bayyama kowa shari'a duk wanda suka to ya daga ta he gobe ko jibi sai lokacin da yake cikin hankalin shi kwance bai da wata matsala saboda wannan matsala za ta yi tasiri akan ya karkata zuwa ga abin da yake ba daidai ba to ina kuma ga macen da take cikin wancan halin da aka ambata ko tana president ko kuma tana shugaban kasa ko tana minister za ta zo aikin nan cikin bacin rai wanda ba kuma babu wanda ya sai hudda mata bacin ran nan bacin rai ne saboda tana cikin jini ba wanda zai hudda mata shi duk yadda za a yi matukar ta yi aikin kuma ba za a yi duba da cewa ba duk wata kwana bakwai ko shidda ko biyar a hudda miki suke zamana a gida ba zai yi ba za a yi alkali ba a ce kullum sai an hudda mishi wannan kwanukan hutu kuma in ta zo aihuwa a hudda mata wannan wani jinin ma in ya zo zai kiya ya samu matsala ya wuce har ya kai kwana goma sha hudu kwana sha biyar tana zub da jini yan shari'a zama za su yi ta yi ana ta jira ce ku yi ta jama dai har ta tsarkaka ku yi ta zama to duba da wa'annan abubuwan ne gaba ɗaya Allah ya kalle su ya ce mace ba za ta yi shugabanci ba to wannan ma a cikin zaman aure ma wannan abubuwan Allah ya kalla yake ba ta wannan shugabancin na cikin zaman gida sai ya ba ma miji shi namiji shine shugabanta to wannan duk wani dan barikin da wani turawa mai ra'ayin turawa da zai rika tunani ya rika ganin cewa ya rika ganin cewa shi daidai yake da mata daidai suke da maza daidai suke da maza tura gani suke ma da aka ce a raban gado a ba namiji daidai da mace kuma aka zano maka hikimar hikimar da ta sa Allah madaukin sarki ya ce gado a wajen rabon gado a ba mace kaso ɗaya a ba namiji biyu in aka zano maka ita ko kafuri kake ka sallama hikimar da ta sa Allah ya kadarta wannan kuma ba a kowane hali ba a kowane halin da wata macen za a samu daidai take da namiji a wajen rabon gadon saboda wacce illar da Allah ya sa ya ce a bata rabo ɗaya lumkin namiji hikimar babu ita ana samun wannan hikimar ta kauce a cikin in sun gamu da wance da wane sai ce a raba musu daidai a bata daidai a bashi daidai me yasa saboda wacce hikimar da ya zano da yace a bata rabi dan ita babu ta kauci sai zamana da kai dalilin da yasa duk wani abin da Allah zai kawo abin da ake cewa ilimin makasidu shari'a matukar mutum bai karanci makasidu shari'a ba zai san sirrin Allah ba ba zai san sirrin Allah ba a cikin shari'a shi duk abin da zai shar'anta da hikima duk abin da zai hana ya ce ku bar kaza da kai hikima ba a banza bai kawo shi kuma wallahi ana zano maka hikimar kai da kanka zaka sallama duk abin da za a zano maka hikimar ɗaya bayan ɗaya zaka yarda da cewa lalle Allah alimun hakim cikin hikima shi duk abin da zai shar'anta menene fasara dama alhakim kin shine la allazi la yaf'alu shay'an illa ma taqtadi ilayhi matuwar maslaha wanda babu abin da yake aikatawa daidai da kwayar zarra sai yana kumshe da hikima da maslaha to wannan wanda zai yi da'awa cewa mace daidai take da mace namiji ta fito ta yi abin nan tana iya huta ta yi abin da ta ga dama ta yi duk abin da take gani ya ce wa minal mu'asib na daga cikin abin bakin ciki cewa wasu mata sun yaudari kansu da wannan tunanin na turawa fada fa ana sama da galiyan fa faqadatil mar'a sa'adatuha suke ba da abin nan kuɗi wanda yake mai daraja mutunci da karamci da darajar da Allah ba su mai girman mutunci sai Allah madaukin sarki ya ba su suke fama su gefa ta su yi daidai da maza arzikin da Allah ba su babu kamar mutuncin da Allah ba ki yace ki zamana a gida da ci da sha da ɗawainiya da komai da komai an ɗauke miki ki zamana a yi amma kuma bature ya zo ce ai wulakanta ki aka ki huta ki nemo na kanki ki huta ki ma ki nemo na kanki in kin huta nemo na kan naki kin san kin samu ko bikin samu ba ya san kina da rauni shi yace ki zamana a miki ba sai kin tahi ba a shari'a ta Allah a tsari na Allah to wannan idan mace ta ce daidai take da namiji zata wuta ta yi abin da zata yi wannan kariya ce ya ce wa hada mata bunyanu usarataha idan ta yi haka sai ta rushe ginin da Allah ya gina masa na gidansu a samu sa'ada a samu kwanciyar hankali sai ya zama na ta rushe shi yanan daga cikin almura da qara'if wanda suke faruwa wanda na taba ganin su akwai wani a cikin social media ne cikin wanda suke da'awa cewa maza da mata daidai suke wata mace 'yan jarida ya ta zo da mikoro take ce mishi me ra'ayinka wai ana cewa maza daidai suke da mace gayi ne yana tare da lebanon kinshi maza daidai suke da mata daidai suke da mace sai ba ta amsa a takaice hudda rigar shi mai da hura ci ke ma ai haka in dai ɗaya muke rike ke ma ki shi kenan ya ba ta amsa ta kayan ta ta hiyar zubar da amsa daga nan ma Allah nuna masa cewa ba ɗaya bane da ita da namiji saboda shi al'aura shi daga surra ne zuwa rukuba daga cibiya zuwa gwiwa matukar sun ruhu babu wani abin kumiya zai iya fita da inda ta inda ya ga dama inda ba yana da kumiyar a ganshi haka nan ba a shar'ance dai an bashi wannan dama sallah ma daga yarihe wannan an bashi wannan dama to in ta kafa mace idan ta yi sallah farcen ta na kafa yana waje sallar ta fatatta ce saboda almaratu kulluha aura illa wajha wa kafaya sai huskar ta da tafufukan ta su kadai ne wanda suke Allah ya shar'anta mata a gansu kaga anan mata suna cikin hatsari wanda ba karami ba a bangaren sallah mu lura da kyau mu kula da kyau ɗan uwa mata akwai hatsari wanda ba karami ba wanda mata ba su sani ba idan zaki sallah kafafuwan ki ki sa hijabi wanda zai rufe su gaba ɗaya komin su ba a gani ko harce ba a gani duk macen da lokacin da ta yi sallah farcanta a waje farcanta a waje a cikin sallah sallah ta batatta ce me yasa saboda dukkan ta al'aura ce to ina ga matan mu na mujtama'in mu da suke sallah kwabri a waje kafa ta gaba ɗayan ta ma a waje to wannan yace warta alamul mar'a anna khidmatu ali zawjiha mace ta sani cewa hidimar da za ta rika ma mijinta abu ne na tilas wanda rayuwa ba ta yiwa sai da wannan abu to ta yaya za a yi ta saba ma mijinta ta cuti da zancen wancan ta buga zancen turawa ta ɗauka shi ta buga da bango ta yi harkar da take gabanta ya ce ba za a samu mawadda ba da ƙauna da rahama cikin gidan da mace tana ta munakasha da mijinta cikin duk wani ƙaramin abu da babba duk wani ƙaramin abin da ya ce wancan yi mini kaza ta rika munakasha da shi ai ba haƙƙi na bane in maka kaza ba haƙƙi na bane in maka kaza la in ta ɗauki wannan babu zai ta rusa gidansu zamantakewa ta aure mu'amala ce ta mu'amala ta karamci mu'amala ta mutunta juna ba mu'amala ta mushahat ba kowa yana neman haƙƙin shi yace wala tuti amruhu illa bima tuhibu ala ma hasuba hawaha kada ta zamana batta biyayya ga mijinta sai abin da ranta yake so abin da take gani ranta ya dace da shi ayyatu hazauja yace ya ke yar uwa mace ki sani cewa haƙƙin namiji akan ki babba ne kuma fifikon da Allah ya mishi babban fifiko ne har yadda annabi yake cewa alayhi salatu wasallam law kuntu amuran ahadan yayin sujudi ahadu da a ce zan umarci wani yama wani an yi sujada da yarin yama wani sujada ya ce da amartu zauja an ta sujada da zauja da na umarci mace ta ma mijinta sujada a wata ruwa ya ce min izabi haqqiha alai saboda girman haƙƙin miji da yake akanta saboda girman haƙƙin mijinta da yake akanta da a ce wani zai ma wani sujada da mace zan ce ta ma mijinta ya ce ba don komai ba wannan saboda girmama haƙƙin miji a cikin musulunci cewa yana da wata babbar daraja yana da wata babbar kima annabi alaihi salatu wassalam ya zaburar da mu game da biyayya mace ta yi biyayya ga mijinta wata mace ta zo take cewa ya ma ya rasulullah ana wafiratun nisa'i ilaika ni yar aike ce ta mata zawwa gare ka mata sun aiko da cewa in zo wajenka in kai musu ilimi in yi tambaya ta ce hazar jihadi ka taba hullahu ala rijal ga jihadi yaki a huta fagen daga mutum ya zama sojan yaƙi a wata ayi jihadi wannan sai maza Allah ya wajabta ma fa in usibu usibu tace idan sun an same su da shahada za su samu lada wa in qutilu kanu a haya in an same su da rauni suna da lada nake so yanzu ce in qutulu idan kuma an kashe su kanu a haya in da rabbi murzaquna sun kasance rayayyu ne a wajen ubangijin su ana arza su ma'ana shahidai ne tace amma wa nahnu ma'ashirin nisa mu taron mata na koma alaihim mun ke tsaye akan sha'aninsu mu gyara musu gidansu mu yi musu shara mu dafa musu abinci mu musu wanki mu musu wanke wanke mu gyara musu ɗiyan da suka haifa duka wannan muna musu to mata suka ce e famala na min zalika mu kuma mi muke da akan wannan an hana mu zuwa jihadi an hana mu fita fagen daga an bar mu a gida muna ta bukatun gida to menene ladan mu sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa abligi mallaki timinan nisa annabi ya ce ki je ki gaya ma duk wanda kika game da ita daga cikin mata anna da'atul mar'a li zawjiha cewa mace ta kasance tana ma mijinta biyayya wa atirafan bi haqqihi kuma ta yi itirafi ta tabbatar da haƙƙin shi tana ji a zuciyarta cewa yana da girman daraja a kanta tana ganin mutuncin shi tana ganin darajar abin da yake mata tana gani to wannan ya ajiru zalika yayi daidai da abin da mazancan suke na zuwa jihadi su yi shahada ya ce wa kalilun min kunna yaf'aluhu amma annabi ya ce kaɗan ne daga cikin ku mata suke aikata wannan hadisin da Imam al-Bazzar da Tabarani suka rawaito ya ce unzuri ayatu hazawjal akila ki duba ya ke mace mai hankali yadda annabi alaihi salatu wassalam ya sa jihadi da yaki daidai yake na mace daidai yake da mace ta yi biyayya ga mijinta abu na gaba mu sani cewa mace ta yi biyayya ga mijinta sababi ne na shiga aljannarta annabi sallallahu alaihi yake cewa idan mace ta yi sallah ta guda biyar ta yi azumin ta na watan ramadan ta kiyaye farjin ta bata zina ta yi biyayya ga mijinta yace zatta za a ce musu gobe kiyama ku shiga aljanna kohohin da kuka ga dama na kohohin aljanna inda kuka ga dama kaga wannan sune sharuɗa na shiga aljannan mace na farko ta kiyaye sallolinta ta kiyaye azuminta ta kiyaye farjinta game da zina ta yi biyayya ga mijinta ta ba da haƙƙin Allah ta ba da haƙƙin mijinta in ta yi wannan za a ce mata shiga aljanna duk ta kofar da kika ga dama hadisin al-Imam Ahmad yace haza innahu laysa ta'atun min zawji an tudiu fi ma'siyati Allah amma mu sani ba wai ana nufin biyayya ga miji ba ta mishi biyayya cikin saban Allah ta mishi biyayya in ya sa ta abin da yake sabon Allah da annabi ya ce la ta ta ne mahalukin fi ma'asiyatil khaliq fi ma'asiyatil la ba a biyayya ga abokin halitta cikin saba ma mahalicci shine Allah ya ce inna mata'atu til ma'ruf ana biyayya kadai cikin abin da ya kasance na kirki ne ya ce mace ta gari ita ce wadda za ta gabatar da abin da take so take gabatar da abin da mijinta yake so sama da abin da ita take so ki duba ya ke yar uwa mai girma ya ce wannan babban misali wanda yana daga cikin siffofi na mace ta gari mace wadda ta kasance ta kirki shine wadda za ta gabatar da abin da ranta yake so abin da mijinta yake so sama da abin da ita ranta yake so ya ce lamma ta zawai shuraihul alqadi bi mar'a min bani tamim yayin da shuraihul alqadi rahimahullahu ta'ala ya auri wata mace yana daga cikin tabi'ai ya auri wata mace daga cikin kabilar tamim wa kana yawmi bina'iha biha ranar da zai kwanta da ita ya kulu sai yake cewa kumta sai na tashi a tawadda'u in yi arwalla fa tawadda ta mai ta yi arwalla tare da ni ta yi sallah tare da ni falamman ta haitu min salati yayin da na gama da na gama sallah da autu sai na yi addu'a biyan ta kuna nasiyatu mubaraka dan Allah ya sanya ta kasance wannan mace ko kuwa kanta mai albarka ce wa an yudina Allah min khairiha Allah ya gama ni da alkhairin ta yace ya kiyaye ni gami da duk wani sharrin ta yace fahimatul Allah wa asnat alai ta gode ma Allah tayyabe shi ita wannan mace ita ma bayan ta gama shi yayi wannan addu'a shi ita kuma mace sai ta amshi zance ta yi hamdala ta yi yaban Allah sun makara ta ce inni mura'atun gariba alai ka sani cewa ni mace ce ba kowa a gare ka ban taba sanin ka ba sai yau na san ka da sunan zamantakewa fa ma za yi uji buka fa atihi tunda ban san ka ba a yanzu ka zano min duk abin da yake burge ka in aikata maka shi a rayuwa wa ma za ta karabu fa ajnatu yace ni kake ki ka zano min duk abin da kake ki a rayuwa ni kuma in nisance shi kana sai yace kulta sai yace inni uhibbu kaza wa ukrahu kaza ni ina son kaza ina kin kaza ina son kaza ina kin kaza fa kana sai tace hal tuhibbu an yuzuruka ahadi shin kana so a ce yan gidan mu su rika kawo mini ziyara kana bukata fami na yaruna da kanuna su rika kawo ziyara gidanka fa kulta sai nace inna ni rajulun qadim yace ni na kasance mutum ne mai alƙalanci saboda shurayil qadi ne yake magana su haka ma ya shahara da wannan suna ya ce wa akafu an amullahu kuma ina jin tsoron ina jin tsoron in kosar da su su kosa faƙara sai ta ce man tuhibba an yi zurata min jiranika dawa dawa kake so su ziyarce ka daga cikin makwabtanka ya ce fa aka bar tuha bi zalika na bata labari gami da wannan kaga gidan shi da ta zo tunda annabi ya ce wa haram ne ga mace ta sayo wani cikin gidan mijinta wanda bai so wanda bai son a yi mu'amala da shi to haram ne ta yi mu'amala da shi shi yasa take tambaye shi cikin fami da suwa da suwa kake so in yi mu'amala da su cikin makwabta da suwa da suwa kake so in yi mu'amala da su duka ya zana mata sun makara sannan surayil kaje ce fajar su ma a hazihil mar'a fi arga da aishi yace na zamna tare da wannan mace cikin rayuwa mafi yalwa kuma mafi daɗin rayuwa ta halal haure da shekara ta kewayo iz da hartul bait fa iza bi ajuzun ta amur wa tanha da na shigo gida ina shigowa sai na ga wata tsohuwa zamana da matata tana umarni tana cewa a yi kaza a bar kaza sai na tambaya na ce wannan wace ce wace tsohuwa ce ƙara sai ta ce inna ha ummi ma'aihiyata ce fasa arkul ummu sai umma ta uwa ta tambaye shi kaga shekara guda da ya ce bai ya bukata wasu su zo mishi a shekara bai san ba wace ce uwarta ya ce kai ma an tuwa zaujiki yaya kike uwa sai ta ce mishi yaya zamanka da matarka faƙara da hasa ya ce umarnin wai da take can gurin ba umarni na sharri ba da ya tarro wannan tsohuwa tana ce ma matar ki ma mijinki kaza ki mishi kaza ki bar mishi kaza ki kiyaye kaza tana zano mata abubuwa na alkhairi ta yi na sharri ta bari ya tambaya wace ce wannan kuma uwa sai ta tambaye ta ce wa mi yaya ka samu wannan mata ƙara yace khairu zauja hiyayyar mace ce mace ce mai alkhairi faƙana sai ta ce ma hawatul biyu ta sharra min al-mudallala fa idza rabaka minka rayman fa alayka bisaw ma'aigiyar nan anan ta ce wannan gida babu abin da ka tattaro sama da sharri mace ce wadda ta kasance mai gargalace fa iza rabaka min haraibun idan ka ga wani abu wanda bai maka ba fa alayka bi sau na hore ka ka samu bulala kaga uwaye na gari uwa ta gari tana ma ta nasiha tana mata wa'azin ta yi biyayya ga mijinta kuma mijin ka gafa bayan ya yi yabo ba fa cewa ba macen nan ba ta kirki ba ce tana mini kaza tana mini kaza ya ba ta yi cewa ya kirki ce amma kuma duk da wannan cewa ta in har tan maka wani abin da ba shi ba ni na baka izinin ka samu bulala ka zane ta yace kana shurai shurai yake cewa fa kana ta atina marna kullu sana wannan tsohuwa take zo mana kowace shekara duk shekara sai ta zo kan sabu ibnata ya kama iya tawsiya wa'azi wa tusiya ta mata nasiha kaga uwaye na kirki duk shekara sai ta zo ta mata wa'azi ta sa ta hanya wa makasad ma a zauji 20 sana zauje ce ce na zamana tare da mata ta shekara 20 lam agadan marra illa wahida ce ban taba yin fushi a gidana ba so so daya ba ta taba husata ni ba a tsawon shekara 20 sai so daya me yasa saboda kaga ta ya samu goyen bayan uwa ya samu uwarta tana goyen baya tana mata nasiha tana bibiyar a yi kokari a gyara har ta ba da izinin abu getan ya ce wa kuntu laha zalimu kuma na kasance ina zalimtar ta a kullum ni nake kasancewa ni ne mai tauye hakinta amma wajen hakinta ta yi kokarin kiyayewa ya kawo mana kisa wannan mata da saboda mata su dau nasiha su dau wa'azi ya ce wasiyyatin ummin libnatiya ga wata wasiya wadda uwa ta matiyarta ya ce wa laqad awsa sayyida asma'u binti kharija al-fazariya ibn tarira ta zafafiha ya ce ga sayyida asma'u binti kharija al-fazariya ta kabilar bani fazara ta matiyarta wasiya da nasiha ga wasiyar da ta matiyarta ranar da za a kai ta aka kare gidan mijinta wa kana mimma qalat daga cikin abin da tace mata ce ya kuma yace yake yan diyata in nake kharaitu min al-ushi kin huta daga cikin sheka allazi fihi daraj wanda kika dinduba a ciki al-ush gidan tsuntsu lokacin da yake dan karami yana cikin gidan shi kenan a yau zake huta daga gidan da ke a kallon karama ake miki zake je wani gidan ta wanda tun ta wake a ciki kike ta ce mata fasirti ila firashin lam ta'arfi zaki je zuwa ga wata shimhudar da baki santa ba wa qarinin lam ta'arfi da kuma abokin zama wanda baki san sha'anin shi ba fakuri da arzan ya kulla ke sama ki zame mishi ƙasa sai ya zame miki sama wa kuni da hu mihalin ya kulla ke imal ki kasance mishi shimhuda sai ya zame miki shine sanadi shine gatanki wa kuni da fi'ama ki kasance mishi baiwa ya kulla ki abu da shi ma zai kasance miki bawa la tulhi fi bihi kilikiliki kada ki nace mishi wajen maganarki ma'ana la tulhi alaihi fa yakrahu kada ki nace mishi kan abu in kin kama abu ki ta nacewa ki ta nacewa sai an yi shi kada ki wannan sai kin ki ya shiga cikin zuciyar shi wadatu ba idi anu kada ki nisance shi fa saki ya manta da ke inda na miki in ya kusanto miki fadi ne mini ki kusance shi wa inna a anki idan ya nisanta gare ki kin ga yau bai san walwala bai san a kusance shi fa adi anu ke ma ki nisance shi wa hafazi an fuhu sam'uhu ainu ki kiyaye da hancin shi da jin shi da ganin shi duka wannan abubuwan me yake so hancin shi ya shaka me yake so kunnan shi ya ji me yake so idan shi ya gani duke kiyaye wannan abun tace mata fala ya shumna miki illa tsayiban kada ki sake wani kamshi wani tiriri ya fito daga jikinki ya kada hancin mijinki in ba kamshi ba kada ya zamana wani odar daban ya bugi hancin mijinki in ba kamshi ba yace wala yasma'u miki illa hasanan kada ya ji wata kalma daga bakinki ta fito ta fada kunnan shi in ba mai kyau ba wala yanzuru illa wala yanzuru illa jamilan kada ki sake ya kalli wani abu a jikinki a tattare da ke sai abu mai kyau kaga wannan ita ce nasihar da ta maɗiyar ta ranar da za a kai ta gidan mijinta sabanin da za a wasiya ta uwayen yanzu kada ki yarda ya rena ki kada ki bar ya rena ki namiji ba dan goyo bane in ki kai kaza ki kaza a cika mata kunne da wasiya ta banza wanda wannan zata rike akan ta ya zama sababin ta yi ta kallon shi zata je gidan dama an ba ta sura cewa wani abokin adawa ne zake tarda me yasa saboda ita uwar ta dora ne akan yadda ubansu yake mu'amalanta ta ko kuma yadda mujtama akin maza suke mu'amalantar mata abinda ake mata a gidan ya bakanta mata ran tana kallon cewa kaddiyarta ta sake mijin ita ma ya rika mata haka madadin ta mata nasiha ta kirki kawai sai ta tusa mata kunnuwa da cewa kakki yarda ya miki kaza kakki sake raina ki mazan nan ba yan goyo bane an cika mata kunne da wannan tana zuwa kallon wani maki take mishi tana zuwa kallon wani cewa kawai mun taho a kwantar ne ba abokin zama bane aboki ne na a kwantar ni da kai a gawa zai kada to kaga wannan tahiyar ta zo da wannan ra'ayin da wanda ta tusa mata ta ruguza mata rayuwa aure ko wata yaya ko wata ƴan uwa duk ita ba ta wannan nasiha ta ruguza mata rayuwa zamantakewa ta aure abu na gaba almushkila saniya kaga wannan ita ce mushkila ta farko da malam ya ambata shine rishin biyayya ga namiji da kuma saba mashi da kuma yana alkhairi buki gani wannan ita ce matsala ta farko ta maza da take mata da take kawo sababin abin nan rabuwa almushkila ta saniya mushkila ta biyu kufranul ashir butulci ga abokin zama yana yi ba a ganin yana yi ya ce minal mazahir sayya yana daga cikin mazahir wanda suke mummuna filmar a cikin mace abubuwan da za a bayyana su za su bayyana ga mace a samu mace da mummunan ɗabi'a ta kufranul ashir kafurce ma abokin zama kafurci shine a yi tayi alkufur shine asalin shi ta gaɗe shai ta shai rihe wani abu to kafuri an kira shi kafuri saboda Allah ya mushi ni'ima ya halice shi ya mushi kaza duka bai gani ba sai aka kira shi da yari da ni'imar da Allah ya mushi to ita ma mace yana kiran ta kafirce ma mushi dan saboda yana yi ba ta gani yace a same ta da kafirce mushi wa mujarrad talasi zauja fadul zauja wa tunkiru jamilu huwa isanu yace mace ta kasance tana mantawa da alherin da namiji yake tana inkarin abubuwa masu kyau da ihsani da yake yi annabi ya kira shi da kafirci karami ya sanya shi sababi ne na shiga wuta annabi alayhi salatu wassalam yake cewa ra'aytun nar na ga wuta fa iza aktharu ahliha nisa sai mafi yawancin yan cikin ta sune mata qalat imra'a sai wata mace ta ce ya rasulullah ma ya ma'aikin Allah ma balun nisa me yasa mata suka kasance haka kana sai annabi yake cewa ya kafurna kahur cewa suke kaga a karan farko dan ya nuna mata munin abin sai ya ambace shi da kahurci mutlaqan bai ce ya kafurna zauja ba sai ya ce kawai kahur cewa suke kila sai ta ce musu ya kafurna billah Allah suke kafurce ma ta tambaya kala sai annabi ce kafurna lashira suna kafurce ma abokin zama wa iksirna la'ana suna yawaita la'anta da faɗin muguwar magana yace law asanta ila ilahunna dahar da a ce mata zaka kyautata ma ɗaya su tsawon zamani matsawar rayuwarku kana kyautata mata sun mar'at minka shay'an sannan ta ga wani abu nan kayi kuskure baka kyautata mata ba kala zata ce ma ra'aytu minka khairan qat ban taba ganin alkhairi tare da kai ba ban taba ganin alkhairi tare da kai ba saboda kamar kwakwalwa ce ta yaro abinda ta saba kawai shi za a mata kada a kauce akan abin da ta saba shi yasa zai kasance a ranar da zai kasance an kawo ma saurayi budurwa an kawo mishi mace to ya tabbatar da cewa ya azata akan turba ta gaskiya kai ya azata akan ƙarya yana azata akan abin da ya azata na ƙarya kada zahin amarci ya kai shi dora shi akan abin da ba haka bane a hakika ya bayyana mata shi karan kanshi ya fito mata kan irin na 'yan fina ya fito mata a siffar da ba shi ba ne haka ya fito mata da siffar da ba shi hakikanin shi ba ne haka saboda tahiyar mai tsawo ce kawai ka tsaya ka bayyana gaskiya haka kake kawai haka kake babu yadda zaka canza amma kana bayyana wani abin da ba haka kake ba da an samu dan sauyi da an samu wani dan canji to fa zaka ga cewa baka mata daidai ba yadda ka dora ta akai haka take so a maike har kullun yadda ka aza ta a kai haka take so a meke bata so ta ga wani canji to tun da wannan ita ce siffarta to ka yi ƙoƙarin ka ɗora ta akan abin da yake na haƙiƙa ne ba ƙarya ba da rayuwa ta bogi ya ce izari ayatuwa zauja ki kiyaye ya ke mace an ta kuni min hazar sinin ki kasance daga cikin wannan nau'i ya ce kafi ma'anar suke wa fakir kifi ki tsaya tare da karan kanki ki yi tunani ɗan kaɗan kada ki manta gami da farala da kuma kyautatawa da mijinki yake ya ce wata ra suke sa ki fadliki alai kuma yadda kina muna na mushi amma yake tan muke dai darjatawa ki sani cewa mijinki yana wahala yana shan bala'i yana shan wahala al'ana fi sabili kifaya ciki dan ya samu ya kawo abin da zai wadace ki an tuwa auladiki rike da diyanki da cin ku da shan ku da bukatun ku yace falau badatu min husayya falau badatu min husayya da a ce an yi katari an samu wani munin abu daga gare shi ya yi wani kuskure wannan mutumin to yace falaisa haza min al-adli fala ta ta'asar fi kufr al-ashir tasarra'an tasarri kada ki gaugawa wajen kahurce ma abin da ya miki shi wannan miji yace fanzuri ila zawjiki ki duba zuwa ga mijinki ki tattara ayyukan shi na alkhairi ga baki daya ba wai mummunan abu guda ɗaya da ya miki ba duk ranar da ya miki wani laifi duk ranar da ya munana miki to ki tuna ki tariyar baya ki ga alkhairan da ya muna suna da yawa a yaukin ma kai da ya muni wannan munanawa a cikin yaukin ma shi ya kawo abin da za a ci shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza sai ki tuna yake lumtse ido game da rashin adalcin da ya miki da wannan zai kasance an zamana saboda ko Allah wannan mu'amala yake mana kowa yana da kurakurai yana da zinubai yana da ayyukan alkhairi to in an je hisabi Allah yana aunawa ne cewa wane ne kyakkyawan ayyukan shi suka yi mummuna sai ya zama dan aljanna ba wai yana cewa ba a auna wane ne bai da dahi ko daya tas yake he zama a shiga aljanna in aka yi wannan sai annabawa to wannan mu'amalar da Allah yake mana in kana zamana da dan uwanka ko miji ko mata ko makwabci wannan ita ce mu'amalar da zaka mishi ka mishi adalci in ya yawaita munana maka ya maka wani abu na muni to ka auna ka ga cewa alkhairan shi guda nawa ne kafin yayi wannan munanawa in ka tuna sai ka ga ka manta da wannan munanawa da yayi yace bayya daga cikin adalci mutum ba tare da ka auna kyakkyawan ayyukan shi da mummuna ba yace ki sani yake yar uwa mace la yanzuru ila zawjatin Allah madaukin sarki bai kallon macen da kullun tana ta bata gode ma mijinta tana inkarin faralashi an amso hadisi daga dan Umar Allah har da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu ila mar'a Allah bai kallon mace la taskuru zawjaha da bata gode ma mijinta wa hiya la tastagani an kuma bata wadata a gare shi ba duk wata macen da take gidan mijinta ko da bata gode mishi ba amma ba zata iya wadata da kanta ba tana tunanin cewa bayya mata kaza in an tashi yin uniform na aure na makwabta na kawaye bakka mini bakka mini kaza bakka mini kaza to kuma ta san cewa akwai wasu bukatun wanda inda ya sakan mata wata ɗaya ba ta isa ba ta zama gidansu zata ta yi abincin da yake ciyatar da ita da safe da yamma da dare in ya bar mata ya ce da Allah ki rike gidan nan kwana biyu ko sati guda batta sati a gidan gidansu za a tsince ta kenan ki san cewa biki wadata da shi ba dan wani abu da kika nema kika rasa ko saboda wasu zuruf na rayuwa sun sa bai muke ba ko da yana da halin su wasu abubuwa sun shigo gaban shi da ɗawainiya da hidimomi gaban shi sun sa bai muke ba to ki kalli wasu abubuwa ɗarira da yake yi wasu abubuwa masu yawa da yake miki ya ce wa haziri azihin nazara daga jabir allah har da shi yake cewa nau'in mutum guda uku allah bayya amsa sallar su ko ɗaya ta uku mace ce ce wal mar'atu saqitu alaiha zawjaha macen da mijinta yake cikin hushi gare ta ki duba ki gani mijinki yana cikin farin ciki da far'a gare ki to a wajen allah ke yarda da ki kin kiyaye ibada allah in kuma kika gari cewa duk yawan ibada ki mijinki fushi yake da ke to ki tabbatar da cewa har wajen Allah ana fushi da ke in dai fushi ne na haƙi fushi ne wanda ya kasance da haƙi ba wai fushi ba wanda ya na akan wani abu wanda bai da gaskiya yace wata zikuri ki rika tunawa addu'a ƴan matan hurul iri idan kika cutar da mijinki daga mu'azu bin jabal Allah ya da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace musulma a cikin gidan duniya da zata cutar da mijinta musulmi sai matan shi na hurul ini sun ce Allah tsine miki Allah la'ance ki kada ki cutar mana da mijinmu inna ma ho indaki da kirke wa aro ne aka baki mijin nan yushe ku an yi fara kike irena nan kusa nan kusa zai rabu da ke zo wajen mu mu ne matan shi na hakika mu ne matan shi na tabbas kina cutar mana da mijin da aka baki ajiya aro da ya wuce shekara 40 ba shekara 20 ya rabu da ke ya zo wajen mu da aka tanadar mana da shi har abada to ki rika tuna wannan muguwar addu'a ta hurar ini kuma kama ki zattai addu'a ce ta kishiyoyi addu'a ce ta kishiyoyi wadda kuma kama ki zattai yace ilimi ki sani wa yambagi ya kamata ya ke mace ki kyautata mu'amala ki da mijinki wanda ta fannin yi fi kasbi karbihi kuma ki yi kokarin yadda zaki nau'anta rayuwa da shi yadda zaki sai zuciyar shi wale kun fi kalamiki ma yadullu ala shukurki da zaujiki ya kasance cikin maganganunki da zancenki akwai godiya ga mijinki duk abin da zai magi ya kare ya je ya so na dala biyar ki amsa cikin mutunta ki ce yayi kyau na gode Allah saka da alkhairi Allah kara buɗi ki mishi addu'a ta alkhairi addu'a ta mutunci ki nuna dai kin san yayi ki ki nuna kin san yayi ba wai ya fito ba ya je ya kawo sai ya ga kazakin da ake bukata na aje shi nan gurin yana zuwa kaga kawai ba ma ta amsa a hannunta ba ta yi godiya kawai aje mini shi nan bisa tabul ina zuwa kaga wannan ya zai yi shu'uri akan kamar ba a kaddara kokarin da yayi ba ba a mutunta kokarin da yayi ba a amsa cikin mutunci da darjatawa har a gama mishi da addu'a to wannan zai sa gobe in an ce kaza ya kare a kawo kaza cikin fara'a da farin ciki zai je ya kawo shi zai je ya nemo shi ya ce ya kamata ki kyautata wannan ki yadda zaki yi ki sa shi abin nan kyakkyawar zuciya kamar ki rika cewa jazakallahu khairan barakallahu laka fina aqalallahu fi umrik irin wannan addu'o'i na kirki na mutuntawa na darjatawa ke rika mishi su su sa mishi farin ciki a cikin zuciya ki sani cewa ya ke uwa musulma kalma ta godiya tana sa ma mutum farin ciki tana sa ma mishi farin ciki a cikin zuciya shi duk kuɗin da ya kashe ko ba shi ya hutai je ya samo abin da ya kare ki ko ramce ya je ya bayyana shi aljihun shi amma ya tau kika gaya mishi magana mai daɗi da addu'a da kuma godiya to zaka ga wannan raɗaɗin na jin zafin ya yi asara ta fita daga zuciyar shi jin zafin cewa ya kashe kuɗi an kallafa mishi wahala ya fita daga cikin zuciyar shi kuma kowane ɗan adam ma haka ne ba ma sai miji ba ya ce macen da take gode ma mijinta tana mishi biyayya kuma tana sanin farala wallahi ita take sayan soyayyar mijinta soyayya mai tsanani kuma ta kiyaye wajen mishi biyayya kai ta wayi gari a cikin zuciyar shi tana da matsayi tana da daraja ta yana ji da ita a cikin rayuwar shi ya ce a nan gurin zan yi faɗakarwa ga wani abu mai mahimmanci ga mace wahi an tubsir min kalimati na'am li anna hadhihi kalima yuhibbu rajul tashuru bir rahama a zawji wal qurbi minha ta rika yawaita kalmar na'am duk abin da zai gaya maka tace to tayi tace to tayi matukar abu ne wanda ke ba saba ma shari'a ba kada ya zama da duk abin da yace mata ta tsaya tana cece ku ce da shi tana ni da ayyuka sun mun yawa ina na ga lokacin da zan maka kaza kaza zan yi wa in yi kaza in yi kaza ina na ga lokacin da zan maka kaza to kalmar cewa na'am zata yi wannan kadai kamar ta mishi aikin ne yace kada ta mance cewa wannan kalmar tana da tana da abin nan tana da matsayi akan harshe a ce miji yana jin ta a cikin kuskuwar abin nan ko kuma idan ta mishi kuskure ta rika cewa afuwan ko kuma kamar uzuri da Allah kazan nan ban same shi ba saboda kaza saboda kaza kan ki sake ki rika daga ma mijinki sauti kar ki sake ki rika daga ma mijinki magana in yana magana yace laisa min al'adabi ma a zauji bayyana daga cikin ladabi tare da miji mace ta rika ɗaukaka mishi sauti tana ɗaga murya a gaban shi da wannan zata kasance mummunar abun koyi ga ɗiyanta mata ɗiyanta mata tana da ɗiya mata a gabanta wanda take tarbiyyantar da su to matukar ɗiyan nan nata mata tana ɗaga mijinta sauti tana cece ku ce da shi to wannan ta san cewa mummunan wa'azi ne mummunan tarbiyya ce take ba diyanta radda suka yi arewa su ma haka nan za su rika ma mazan su za su yi tunanin cewa irin wannan rayuwa ita ce ake zaman arme da ita ba rayuwa ta mutunci da darajatawa ba ina ga yau kin ma sai mun rika tsallake da mu iya kaiwa inda muke shi yawa al-mushkilatu salisa mushkila ta uku